إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 19 ga wata na jimadar ula hijira shekara bakwai wanda ya dace da goma ga watan sha biyu da biyar. a yau insha Allahu muna hilin karatunmu na riyadu salifi yau za mu yi darasi na hudu cikin littafin riyadu salifi na sha Allah ɗan wakahin a muhara darasi akwai tambaya wanda tambaye na jinkirta ka kwarai suna ta yan uwa sojoji wanda suke mana wajen yaki sun bukaci kwarai a yi sallah idan aka saba ibada aikace suna bukata a musu sallah aikace yanda in ta kama su a cikin halin yaki za su iya sallah wanda wannan mun ba hanyoyi da na a samu a yi tare sojan da abin da bai samu ba kuma za mu abin da Allah ya sa za mu yi insha Allah ganin yan uwa wannan mas'ala ce wanda mun so da eh mun kai cikin karatun mu da muke na fiqh sunna wajen salatul khawf to amma mun ga wurin iya da tsawo kuma ba san ba rayuwa yadda take kuma sun matsa suna bukata a yi insha Allah yau a karatun na da salihin a matsayin tambaya za mu kayan muhara karatun za mu yi sallah ta tsoro a aikace za mu yi kala uku duwan da ta kama aka yi ta yi kuma ya dace da halin da ake za mu yi kala uku duka dai wadda ruwa ta tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani bukatar dogon karatu za mu yi kurin aikace amaliyan aikace sallar yadda ake yin kallar uku insha Allah kenan za mu tsaye da nan ko masu kafi ku tsaye da kenan sai yan wasu wanda za su zo a yagajin ya su zo min so mu yi da sojin nan gaba da ba samu yammi da yagajin insha Allah yagajin kenan ka ba su dan wuri a nan gaba a ba su wuri a nan gaba ya kyau mu yi a nan da su abinda za mu ƙara bayani kan sallah ta tsoro ƙa'ida kowace za ta da ikama ne ta kwayan kabara ta haram idan sallar magaraba ce liman da jama'a harko raka abi zai in yi raka abi ya tashi su 'yan wanda suke kenan 'yan bayan shi ya su ciko raka ta biyu ta uku ta uku ta uku za su ciko su yi tahiya shi yatsi su yi sallama su tashi su tauri yanwansu in so su wancan yan wana su su mai su zo sai ya raka ta uku da su gane ko in ni ƙari su kuma su ciko biyu gaba daya takan kama wannan kima ba ta yi wa halin tsoro sallah kurin ko da ana gudu za a yi a yi ɗaiɗayan kowa inda yake da yake fi son kishi kurin da sallah in ba ta yi ma ana gudu ma sallah za a ba a bari ko da ko da ta ko da ishara ne ko da ishara ba a barin sallah da ana cikin halin yaƙi wannan shi ne abin da za mu ƙara kurin Allah ta muke mu alaikum salam
cikin farmaki wannan akwai hikimomi da dama kana kiran ɗan uwanka kana ba shi lamari to kana wannan din ma duka za ka dinga dawowa da shi kana cikin hidimar sallah
yanzu dai za mu ci gaba da karatunmu na da sani muna dai kenan muna cikin darasinmu na 64 kuma muna cikin dai bagana babin raja za mu tashi hadisin ibn mas'ud cikon bayani na bayani da yayi ai mun yi bayani rabuwa biyu ake suna ka rabu biyu ba magana wannan wanka aka sauran yan wanka in aka rabu biyu ba magana kenan kowa zai nashi su wajen su yi gadi su gonin su yi sallah inda ana cikin aka ce kuma in ta kama ne bai wa a sallah eh eh ko jama'a kowa inda yake yi kuma dai ana gudu a yi sallah kuma kenan ba a- ana sallah ba a hira ko a ina ne eh sallah daban ana kuma daban eh sai ina ga shine dai ya kamata kurin ci gaba da karatu na rajin salihi amin amin za mu tashi ruwaya ta ibn mas'ud ha ha bayanin shi na bayani ta yarka abiza yi ko na bayani ko kama ka kama tasha ya kama tasha ne na gani ya kama ta mun sallama ba sallama garba shi maka ware ma eh za mu tashi hadisi ibn mas'ud wa ali ibn mas'ud radiyallahu anhu qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin nahw nahw min 40 faqala أتردون أن تكون رو- أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم قال أتردون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كشعرة البيضاء في جد الثور الأسود أو كشعرة السوداء في جد الثور الأحمر متفق عليه abin da yake wannan ruwaya ga abdullahi bin mas'ud yana bada labarin cewa wata ran muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jifi kubbatin cikin wata kubba dan daki karami da ake daga wani a ce kaman kago ko zauri haka da ake kago zamu ci muna cikin wannan kubba nawa min 40 mun kai kusan mutum 40 a cikin wannan daki faqala sai annabi ya ce musu ataradawna an takunu ruba ahli aljanna za ku so zai ishe ku mashin za ku rada a ce ku ne rubu'in kwatakin yan aljanna gaba ɗaya ku kaɗai ku samu ɗaya cikin hudu na yan aljanna suka ce na'am haba zai mana zai mana mana kawata mun yadda ma amma abu ne kawai zai mana mana zai mai daɗi za mu so haka mu zamanto ka kwatakin shine rubu'in yan aljanna yan karakin aljanna gaba ɗaya suka waɗa haka kuma sai ce musu a taradauna an takunu thulusa ahlil janna za ku so ku zamanto ku ne sulusin ɗaya cikin uku na 'yan aljanna kenan 'yan ciyarkin aljanna nan ma muka ce na'am ana zamiyar kenan za mu so haka sai ya ce wallazi nafsu muhammadin biyu annabi ya rantsuwa ya ce ina rantsuwa da wanda raina ke hannun shi inni la'arju an takunu nisfa ahlil janna ina fatar za ku zamanto ku ne rabin 'yan aljanna gaba daya al'ummata mun kaɗe za mu kwashe rabi ya ce wa zalik haka yayin haka kaga yawan duniya ko ana ana da yawa ya ce wannan magana ya ce annal jannata la yadkhuluha illa nafsun musulma ita aljanna ba mai shigarta sai wanda rai musulmi kenan kahuri bai shiga cikinta ku kuma wa ma'antun fi ahalin shirk ku kuma al'ummata a aka ɗauki mashirke mahi yawa na duniya kahurai ku ne kai sha'aratul baida fi jildil thawrul aswad kaman gashi hori daya a jikin bakin sa kana kadan ne ku cikin kinan mushrikai su kai wa duniya ba gani ma haka nan ku yan kadan ne kenan shi yasa za ku zama za ka sauran aka sauran al'ummi mabiya sauran annabawa ba su da mushrikan suke da yawa ku yan kadan ne a cikin duniya akan mushrikai shin tayi nan shakka ta mirwaya ta yi ka sha'aratul bai za fi zirsul aswar kaman gashi hori a cikin jikin fata bakinsa ko ko ta yi ka sha'aratul sauda fi jildin saurul ahmar ko ko ta kaman makaca gashi baki a cikin sa ja shi dai an kaɗan ne kuwa daga ci wannan iya kwanta ke wannan al'umma ita ce mahi yawa za ta gaji gidan aljanna Allah sa muna ciki وعن أبي موسى العشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار أبو موسى كبار اللابان شوى من زعل صلى الله عليه وسلم يأتي دين قيامة تازو تاتاشي دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا Allah zai bada zai gwadawa duk musulmi zai bada maka ga wani bai hude ko ba nasare sace wannan shine fikafka mana shine kambacin ka a wuta me ka haka sai ta fi riwayatin an wata ruwa daga Abu Musa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala yajibu yawmul qiyamati nasun minal muslimin bi dhunubin amsal al jibal yaghfiruha Allahu lahum rawahu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ke bada gobe kiyama wasu mutane musulmi za su zo da zunubai kwatamcin duwatsu da laihi ma ba shirka Allah in ya so kuma Allah zai gafarta musu zunuban su gaba daya musulmi ne qauluhu da yace sama da yace maka dafa ila kulli muslimin yahudawa wa sarani me ba na magana ma wannan muke cewa za a ce ha da aka ce haza fikakuka minan nar za a ba duk musulmi a bashi bai hude ko ba na sare a ce wannan shine kambacinka a wuta yace ma'anahu ma'anar wannan maganar ma ja fi hadisi abi hurairah radiyallahu anhu li kulli ahadin manzilun fil janna wa manzilun fil nar kowa Allah yayi kowa mai gida a wuta gida guda aljanna kowa ya da wani gidan na wuta ko na aljanna to fal mu'min shi mu'mini mai gida biyu a wuta ko aljanna ko idza dakhala aljanna in shiga aljanna a ko can gida a wuta na shi da kai na shigo halafahu alkafir fi nar sai ka wuri cikin mutun shi sai a bashi wancan gida na shi li'annahu mustahiqun lidhalik bi kufri shi wannan gidan dan shi mai imani wannan gidan bai ba na dan shi mai imani ne shi ka wuri cikin da ta can ba musulmi ba kenan sai cikin bacin ka ka wuri cikin bacin musulmi a gidan wuta wa ma'ana fikaku aka ce min fikakuka annaka kunta mu'radan li dukhulin nar kai ka bujiri ganan a saka wuta amma yace li annahu za ce wa hadha fikakuka wannan shine kambacin ka ko li anna Allah ta'ala qaddara lin nar adadan yamluha Allah kaddara ma tunda an wa kowa ko gidanka ci akwatan to an kai an ba su an ba su gidan kai baka can akwai gida ke don vid a wuta wanda Allah kuma ce ya cika shi kenan shine Allah kaddara wa wuta adadin adadin mutane su cika ta to fa idza dakhala al kuffar bi dhunubihim wa kufrihim saru ma'ana fikakul muslimin idan kahore suka shiga wannan suka shiga wuta dalilin kahutun sallahi su sai zamanto ma'ana sun ci kambacin musulmi a gidajen musulmi na wuta ya ba kahore su magana kenan wa annabin din da yake kuma muna cikin babu raja me wani ya fanta ba kenan musulmi kai yace kamna Allah iya da fadala kware ga bayin shi magana kenan ga masu imani wa annabin umar radiyallahu anhu ma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yudna lil mu'min yawm al qiyamati min rabbih hatta yada'a kanafahu alayhi fayuqarriruhu bi dhunubi fayaqul ata'rifu dhanba kadha أتعرف ذنب كذا فيقول ربي أعرف قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك يوم اليوم fayuɗa sahifata hasanati muttafaqun alayh nan abin da ke wannan ruwaya ibn umar ke cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yuduna lil mu'min yawmal qiyamah ma rabbi za a kusato za a kusato da mu'mini gobe kiyama a kashi kusan ubangijin shi za a kashi gaba da ubangijin shi daga shi sai Allah hatta yadda aka nafahu alai Allah zai ɗora suturar shi ga wannan mummuni daga shi sai shi ba kowa shi kaɗai daga shi sai Allah fayuqarriruhu bi dhunubihi Allah zai tabbatar mai zai ce mishi a ta'rifu dhanba kaza wani ka san lahi kaza da kai kuci kaza a ta'rifu dhanba kaza ka san lahi kaza da kai ba gaddama ba kai zai ce na'am na sani Allah na san nayi ka san kaza na san nayi Allah ka san kaza wannan daga shi sai Allah shi ya sani yayi kuma da Allah san ko qal idan ya kaiman tattaunawar sai Allah zai ce fa inni karsatartuwa alayka fi dunya a duniya wannan layin babu wanda daga ni he kai a duniya na suturce ka ba kama ka da ba kuma wa ana agafiru halaka yau a yau zan gafarta musu za a bashi fayuda sahifata hasanati za a bashi takardun kyawawan na barnan an yayi wannan Allah kama wasu bayi ya kama su imani kuran magana kenan Allah kama wasu bayi abinda Allah din dai ba shirka da Allah kurin Allah barka shiga tsakanin bawa da ubangiji duk laifin da yi tsakanin ɗan Allah su ina shi wani layin ya yi an gawar ta mashi magazacin sai musulun na ke ba labarin idan aka zo da bawa Allah zai ce mishi zai ce malaku a irdu kabir ka ba iru mayan zinon ka kasu a haka ƙanana an za ka mishi kasan kayi kaza zai ce na'am kayi kaza zai tabbatar da yayi yanzu iyaye cikin halin tsoro ya tsorata ya san shi kenan ya gama yawo sai Allah zai ce lahin gaba daya na yahe maka yadda a can na rika a nan zai ce ya rabbi akwai wasu mun gansu ba ce za a kama yin a da tsoro ke wani kananan da kawo Allah ramin ta zai kobar manyan su a ka kananan kananan ne ya kun ya gama yawo sai halaka an kaya ce an kawata mishi ya ce Allah bai mun ga wasu ba da tsoro yake kananan ma yanzu da aka yayi wannan yake ma akawun can ba Allah akwai wasu mun ga su ba Allah annabi ya ce dariya kan abu Allah ma ba shi dariya wannan kan Allah ba shi shi dai Allah tsakanin bawa da Allah ba a shiga mutaka mutum ba shirka bace yake yi Allah in ya so ya sashi wannan layin Qur'an wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawata وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وظلفا من الليل إن حسنات دون سيئات yace ibn mas'ud ke cewa wani mutum ya ta wata mace ya kama ta ya sumbance ta abin ya dame shi ya zo ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba annabi labari ga abin da yi nan me kawo shi yayi nadama ya lahi amma yayi nadama kuma lahi bai kai a haji ba shine magana kenan sai Allah ya sakar cewa waqin musallati da fannar ku tsaye da sallah gehi biyu na rana kenan asuba da za ce la'asar ko haka da ya kace ko magarba gehi biyu na rana an ci asuba da la'asar wa zulfa da wani yanki na dare nan magariba isha ta shigo ya ce inal hasanat idibin sayi'at kyawawa suna kankare kurakurai kenan ayyuka na gari suna sa kafara kurakurai da aka yi wannan aya abin taifin za kenan wannan kenan laihin wancan da ya yi ayyukan shi na gari za su wanke wata ganda ba haddi ba ne ba faƙalar yawon mutumin sai ce aliyu haza ya rasulallah qala da jami'u ummati kulli ba kai dai ba dukkan al'ummata kurakurai ayyuka na gari suna wanke kurakurai wannan mun karanta abin da yake ciki me ka shiga nan sarama dan ganin kuma ta du'a kiran ya taba nata dan na sha mutuna kaza ba matsala bace ba kaza kaza a nadama yi kade ba kuma ko ruwa nan sai iya magana cewa musulmi ko bawa kakare yin wannan sagira ce inda zaka ci inda ba bai kanta kullun kada yin ta matsalar ta ta annabta duk lokacin da bawa ya lahi nakata nukutan sauda fi qalbi sai wani a zuciye shi wani ugu baki sai tashi kana karami ne ko ko ma ka sake dugu sai karu annabi ce haka kana yi kana yi har wannan dugu baki ya rihi zuciye gaba daya Allah annabi to wannan shine ranar da annabi yake fata kallabana al-qulub akan kasumun tumin shi wannan shine arrayin kin wannan shine tsaka take ri kenan mutun ya laye gobe sai su taka awa gari tarihi ba ta jin wazi ta baci gaba daya amma ka tuba ka bari shikenan dan ayi a bari wannan Allah na gafarta amma kuma shi ba wannan dama yi kan mutai ce dogara wacce kuma ta ruwa ta iya cewa ya hudu girman laifin taba jikin mata da ba ta ka ba ba zan iya cewa a buga ma ɗayan kukusa aka ruwa ta tabbata kan haka nan a buga ma cikin gatan maramu kula albani tabbatar da abin irin shi a buga ma mutum kusa a ka ya yi alkhairi gare shi da ya shahi jikin matar da ba ta shi ba gwanda a buga ma kusa a ka ta ba ba abin ba abin manza bane ba amma ko ka yi ka tuba ba maka haji shi kenan tsakanin kai da Allah kai ne za maka bari Allah zai yi maka shi an ce ita kabira ce dole sai an tuba mai haji amma sauran lahi in dai kai dama ayyukan da na kwarai su yanzu magana kenan an ce sagayar kenan sagayar kenan sagira ba wa an anas radiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah asabtu haddan faqimu alayhi wa hadarat as-salah fa salla ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qada as-salata qala ya rasulullah inni asabtu haddan faqim fi kitab allah قال هل حضرت معنا الصلاة قال نعم قال قد غفر لك متفق عليه ana take ba labarin cewa wani mutum ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah asabtu hadda na yi lahin kinin da iya ga a mai haddi tun a ce lahi mun ga abin da ke gaba ba lahi bane na haddi irin na ko shan giya amma lahi ne za a ta'azir kanshi kaga musulunci akwai abin da ta'azir haddi ne amma ba haddi wanda aka haddade ba na bulala arba'in misali ko ɗari ko kaza ko yanke hannu ta'azir ana mai suna ta'azir zaman nau'in haddi ne amma ba irin wancan haddi wanda aka yi mishi ba ya ce ya rasulallah na samu haddi faƙimu Allah ka tsada mu haddi annabi ya kyale shi wa hadarta sala lokacin sallaye wannan mutumin fa salla ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salla tare da manzon sallallahu alaihi wasallam falon makata salata aka kare sallah sai ce ya rasu lalla niwa inni asabtu hadda kadu wani abata mutum ya dama ya sami haddi ya ce ya rasu lalla niwa na yi haddi ya kama ni faƙin fiya kitabar la kasar littafin allah kaina ƙadan bai mai tambaya ce hal hadarta ma'ana sala ka yi sallah tare da mu ya ce na'am ya ce ƙadar gufi da an gafarta maka kanan lai sallar da yake nan ta gano ta shuncan kurakure da wa qawluhu da yace asabtu haddan me ma'ana wannan magana ma'anahu ma'asiyatan tujibu ta'zir laihi ne wanda ke wajaba ta'awa mutum ladabi ta'zir din ana yi mutum yan bolaloli ko ma rihe kaza a yi da abin da aka ba mutum wani abu na ladabi yawan laihi ba kai shara ba ta kayyade ba bakin dai liman zai mai abin da kamata mishi na ladabi cin ta'azir su sun ce kai kai haddin haddi na kai wuce ulala goma sauransu kenan za a mai ta'azir sai ce to wannan abin da ke ni ta'azir ne zan sai yawan misali shari'a idan ka ga mutum a gidan shi gwabro ne da mace sun mutu sai ka ce sun yi zina za a kama ka kana da shaida sun mutu daga cikin yanci kuma gidan gwauro ne a cikin tsakar suka wuto suka je gida ka gani da idan ka sayin zana ban gani ba wannan ganin da ya musu ko a cikin gidan ya gamsu matuƙa babu wannan ganin shi da mutum hudu a musulunci don kare ce ya ce shi wannan za a kamo shi a mai bulala tamanin eh za a bulala shi bulala tamanin za a bulala shi tamanin za a mishi shi kuma wancan to ai bai ba to eh babu shi da mai haddin zanago to ba haddin zama akwai ta'aziri shi ma yadda mai kamo shi shi wancan gina mai kai ta gidanka kai gwamro fataka ce to kai ma kula da banka ya banka shi ya mai ladabi wanda ya kamata a mishi shi ma mai ladabi ya ban bulolin shi amma mai haddin nazara amma ba bari shi a tunda ba shaida sai ta yata a ba barin ka tai tunda kai wanda mai kai da gidanka shi shi ka ta ta'zir shi kai laihin da bai kai haddi ba amma za a da maka ladabi abinda kamata bi maza da bai kamata a maka dan gaba ka kara ko na kai kara shi ta'zir abinda bai kai haddi za ka yi kenan yace wa laysa al-muradu al-hadd al-shar'i al-haqiqiyya ka hadd zina wal khamr wa ghayrihima wannan da yace asabta haddan ba ana nin ba haddi na shari'a na haqiqa misali irin haddin zina ko shan giya ko nusu ba irin haddin ba da bai lahi da ce lahi wanda za a mutunta azir yace fa inna hadhihi al-hududa la tasqutu fi salah domin lahi irin su zina shan giya sauransu su wannan dan kai sallah ba sa suna nan a kanka sai wannan sai an yanke su ko ka tuba kayan kama ka wala yajuzu lil imam tarkuwa wannan bai wa ka mutum liman ya samu shaida san komai da mai barka an har haddi ne wancan na shan giya ko na zina sai liman ya tsada haddi amma wannan ba irin wancan bane kenan haddin ne magana kenan sai ya ce wa an wata ruwaya daga Anas bin Malik radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم wannan ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa inna la la yarda an al-abd Allah yakan yarda ga bawa Allah zai yarda da bawa me yayi Allah ya shi Qur'an ya akula al-akalata ci guda abinci zama guda kaci ko na sahi ko na marci فيحمده عليها كما الله الحمد لله كما الله godiya aw yashrab sharbata ko kasha wani abin sha ko ruwa ko warawara ko na kasha fahamadu alaiha kama Allah godiya wannan godiya da kai ta ci ko sha zaka sa Allah ya rika shikenan kaji nan nake cewa idan mutum ya ci abinci ko abin sha ci alhamdulillah alladhi at'amani hadha at'am wa razaqani na gaira haulin mini wala kuwa an ce za a gafarta mishi abin da ya na kurakurin shi alhamdulillah alladhi at'amani hadha at'ama wa razaqani min gaira haulin mini wala kuwa godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da ni wannan abincin ba tare ba da wani kari na ko dubara ta tun ya sa Allah ya da bawa wa ana abi Musa radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم ومن تشاكي باللاباري cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala Allah mai girma da buwaya yabsutu yadahu bil-layl yana shugo da hannun shi da dare liyatuba musii'un nahar dan wanda suka yi laihi cikin rana su tuba da tsawon dare Allah kamar iya ne shi wuda hannun shi ina mai zabo ya tuba ya shi wuda hannu mai so wa zai zo ya tuba ya shi wuda hannun shi dan masu laihin rana su tuba haka wa yi da yadda bin nahar yana shi wuda hannun shi kuma da rana shi ma da ya tuba musu'ul lail dan masu laihi cikin dare su tuba kaga Allah kware iya tausayin bayin shi ya so su tuba haka Allah kenan duk wunin duniya da ran duniya haka Allah yake shin wani hannu iya jira mai tuba ya tuba hatta ta tadu ash-shamsu min magariba haka Allah zai tayi gaba har sai rana ta hudu daga yamma kun za fasa kina tashin kiyama ke rawa muslim wa ana bin najiya daga amr bin abasa amr bin abasa shi da bi fital ayn wal ya wal ba'i bin abasa السلمي رضي الله عنه قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت فقلت له ما أنت قال أنا نبي قلت ما نبي قال أرسلني الله قلت وبأي شيء أرسلك قال أرسلني بسلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا قلت فمن معك على هذا قال حر وعبد ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما makanta abin nan dogon hadisi ne abin da yake farkon hadisin shi amur bin abasa yake cewa kuntu ana fil jahiliya azunnu annan nas ala dalala shi ka yi ma'aiku a masalama kurun shi a karan kanshi kurun fitara ta bawa na Allah ya ce shi daman ya san a jahiliya yake amma iya kurun mutane kurun akan bata ba kan daidai ake ba wannan rayuwa ba haka bace eh kurun shi ya san da kana kun yaga mutane ba akan daidai ba ake akan bata ake wa annam laysu ala shay'in kun yaga wani abu ba wani abu kun su cika da daidai amma bai da wata amma bai da hanya bai da amma a karan kanshi fitara ta ta Allah ya bayi da ta iya da wannan fitara kin ganin kurin akan bata ake amma bai samu wuta ba wa mai abudun al-awsan iya bauta mu ana bauta mu gumaka gumki wanda ya san labarin castivan na ingila wanda ana ce misir salam an zai sami sunan misir salam iya cikin shugabannin ƙungiyoyin musulunci za a ingila iya cikin ya ce lokacin da ya tashi uwaye uwa da bari kristoci ne gidansu ya ce ina allah yake an je coci ta ce a cikin wani abu wannan abu wannan abu satin wannan ya ce a nan allah yake shi da ce ana abin ya ɗaya mai kai ya ce haka ya girma amma a rashi daga wannan ba gaskiya ba amma ba shi mota ce bisan bayan amma sai kuma na bata ba gaskiya ba ce ba bai wace Allah wani Allah kun shi da biyu a ran shi haka yi amma iya bin su ya ce iya na iya na girma wannan rudin ya ce kwallo shi ba tare da wannan shiga cikin ɗimuwa ba ta hanzu bisan Allah ba kenan kurin ta ko akwai matsala ce iya cikin wannan ɗimuwa ya ce kun shi gama kawai kun duka ma duka ma ibada shi ne ce kun duniya ba kuma akwai shi da biyu kun ce shiga sakarci shi da shan giya kaɗe-kaɗe da rawar wurin in duniya ce ya shiga waƙa kun ya bai mawaƙa a sha wuyu a sha kwaya a turu ya ce shi a ran shi duk da abai koya wani rowa iya da ya san a ran shi akwai ta buƙatar babin ta har iya da ubangiji ya ce ya shiga waƙa kun ce ni ko Allah kun zai samu karɓuwa kun yayi waƙa ya ce akwai ta waƙa da yi ce yi mutumin gida cikin gari ko ina kun waƙoƙin shi na gasa kurin shi su musamman shi har zuciya shi ba nan take amma sun iya burge mutane wa gawa da customer customer ko shi ake saurare ko ina shi ya ga da hanzu dai abin tahiya ake har da abin ake ana iya ƙara iya zuba kuma iya ƙara farin jini shi kuma ce a ran shi ta wannan fata ce ba gaskiya bane yace haka ya rika yi wannan cikin dimuwa ai waka a sha giya ko musu ya karuwa ce wata da wata waka waka da ya tausu wannan mutum waka ya zan san Allah shi shi da mun yake ya zan gane Allah ko ta kuma ta wani waka ta hutu gurin ya ta kara a gashi karshe na bawa nan da yace iya nan a cikin wako take abakan sakarcin shi wako shi yace akwai wata a a ce wata ran ce wani uncle kin shi dan wani sai ta yi sai ta yi sai ta kudus cikin kristani sai ka mai kado na qur'ani annangale da ingilishi ya ba shi kamar kadu ya ya san ya abu bincike addinai addinai shi mai kai da ya je koyon ga kuma sai koyon ba shi cikin tafa ga wannan ya ba shi wannan qur'ani na ingilishi ya ce iya ban wannan qur'ani kayan nan ya ce ya shiga yahudanci ya shiga ya shiga ya shiga buddhist annan kai da shiga bata kuma kyau na india ta hidde shiga kun yaga hanzu zai dinin Allah ke bisan ba Allah hanzu bigana addini bigana addini ba yace in iya cikin wata tattauna da wata aboki shi a basu buddhism tace wani ka san wa mu wannan kuma kan mun san akwai Allah babba mun san akwai Allah babba wannan kamar intermediate ne muke bi tsani ne muke bi ta wancan babban Allah ina ba Allah yake kuma san shi amma sun san afon sun san wannan kuma kan ba Allah bane akwai babban wannan kamar hanya ce ake bi ta hanya a sami isa wata babban ya ce to dai hanzu kina abu ya ce na biyu ya bi masu zau masu hawa saman wannan saman jinsu dawo shi ya da suka suka duka su jiro suka suka dawo sun sun da ba amma ya ga sun wulakanci ibada ko su kuma su kuma toci kurin bautar Allah sun san girman kenan Allah ma da cin wannan suna kristancin amma suna koma ga ibada Allah sun san girman suna da girman wannan mahalicin wannan duniya gaba daya amma haka su gano shi ba yace cikin haka wannan Qur'ani da aka mani a shi da farko yace ya samu buguwa ya ya tulub ya bugu aka shi likita da ya kawo hankali a likitan ya sai wato kawai likita iya iya dibawa sai ya samu journal ta gabas ta tsakiya rashin da nan ya samu journal annan ya fara ganin addini abin lamarin addini kuma yawan da ɗauna sai ka mashi ƙur'ani a nan gare cewa wallahi sai ka ji wannan ƙur'anin kamar shi aka san kowa sai ka bashi response an san da yawa ta ɓallo shi ya gaba shi sai ku ku ƙur'ani kamar shi aka kawo ƙur'ani ku ƙur'ani ƙur'ani kamar nashi ya gaba ɗaya kai da ƙarshe da ya ce ya tashi ya ta yawo ya ta ƙudus kurin buɗe ido da ya je ta yaje wajen yahudawa suna wannan suna baka wannan ana ana suna kaɗa kan wannan ya ga suke ibada su ya zo wajen kiristoci su ma sana ana gitar ana kidi irin nashi ne a da waka zama waka ce gida ana da ba ya ce na ma dai gaba sai ya wajen musulmi mutum sallah ya ce iya zamane sai ga hewunin shigo ta da ya kalle ni ma gan alama musulmi ya ce malami ka zo yi nan na ce sallah ta ya kalle amma bai magana amma ga alama dai bada alama musulmi ne ce ya kyale ne aka yi sallah aka kare shi kenan na kamo hanya daga nan ma ce in dawo gida da ya zo ko wata aboki waka shi ita ta gwada mashi inda yake da musulmi asalin zuwa magana amsa musulunci kenan da kace muna magana mutum iya kan bata iya sani ba gaskiya bace ba to shi mana Amr ibn Absa yace iya jahiliya ana bata amma ya san ba gaskiya bane ba amma bai muta shi ne ta iya cikin wannan hali ne a cikin jahiliya ya san akan bata ake ba kan komai ake ba ana bata ma gumaka ina cikin wani halin fasami'tu bi rajulin bi makka ta yukhbiru akhbar ta samu labarin wani mutum a makka iya ba da wasu labarai wani labaran wasu abu ne daban ba san su ba ta dalilin haka ne kuma faqatu ala rahilati na hawa abun hawa ta yawa da kuma shi faqadimtu alai naji har makka inda yake na iske shi da naje fa idza rasulullah mustakhafiyan ashe manzon Allah ne iya ɓoyewa a maka a wani halin ɓoyewa shi ma nan ɓoyewa yake bai bayan abin a ɓoye ake abin annabi iya ɓoye iya ɓoye jarrau alayhi umu mutane sun mai ca adawa bai iya fito ya ibada shi a nan wancan zamanin ya ce akan haka fatalatabtu hatta da halatu alayhi bi makka na lallabo na labo a hankali a lallabo shi fatalatabtu kamar da hafsa fatalatabtu na ba a hankali a hankali na lallabo hatta da halatu alayhi bi makka na samu shiga wajen shi a makka fukuntar da nace mishi ma an da kai kuma wane ne ba Allah sai ya ce mini ana nabi ni annabi ne ya ce mini kulut wa ma nabi mai ku annabi yin sani wata mai annabi ba mai annabi sai ya kala ya ce mini arsanan Allah Allah ne Allah ya aiko ni kulut wa bi ayi shi arsalak da me ya aiko ka ya ce arsalani bisilatul arham wa kasrar la'autan وأن يوحد الله لا يشرك به شيء Allah ya aiko ni a sadar da zumunta a karya gumaka a kaɗai ta Allah da ibada shi kaɗai ka zama shi da kowa ɓulta shi na ce to amma masu waye tare da kai alhaza ana din naka kai su waye kuyin shi sai ce mini hurrun wa abd akwai ɗa da wani bawa a ce lokacin da 'yan waje kenan shi ne ce ma'awai mu irin abubakar wa bilal su ne suke da an can suke tare shi an can zama ya ce sai da ya gaya mana haka sai ƙulutu yana ce mashi inni mutabi'uk to ni wa bin ka zai kin shi mara da qal innaka lan tastati'a dhalika yawm yawmaka hada gaskiya a su baka iya ba baka iya baka shiga ba wannan su baka aibi na ba su ramun ya cika zai shi ma ɗangare ya ƙare shi ma ɗangare ya ƙare annabi ce mashi a yanzu ba ka iya ba ala tara hali wa halan nas baka ga halin da nake cikin jama'a baka halin da ciki da jama'ata kana ga nake adawa da kari a yawa boye nake ke baka ga halin da muke ciki da halin mutane na walakin nirji ila ahli amma abin da yanzu koma gida baka iya jimul abin baka iya yanzu koma garin fa'iza sami'ta bi qad zahartu fa'tin in ka ji na bayyana abin kenan ya kama kowa abu ya ya zamna ya bayyana sai ka zo mini kaga na banda bawa wata kun da su kan imani ko yanzu ko a kashe na ko in mutu in shahada ba ka kashe ba a a ba a ba hankali kai ba ki iya waka abun abun Allah ka Allah kawo ka ba ta wani imani ne a da san jibrin mutun adam bai iyawa kaje a hankali abin ka ka tai mu ma boye muke nan ma boye yake a boye yake abin yace yanzu baka iya baka baka halin muka ciki ka je in ka ji abin ya bayyana ka zo mini qal yace shikenan fa zahabtu ila ahli na koma gida wa qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-madina anan anan hankali hankali manzo Allah ya zo madina muna batun farko ne aka yi dole shekarun annabi ya zo madina hatta qadima nafarun min ahli al-madina ana nan a yace wa kuntu fi ahli annabi ya zo madina wa kuntu fi ahli ina gida hansu nan garin ina jira faj'altu atakhabbaru al-akhbar ina gida amma ina neman labari ina neman labari ina neman labari yace wa as'alu nas hina qadama hina qadama madina hatta qadama nafar min ahli al-madina yace kullun ina tambayar labarin tambayar mutane to annabi lokacin da yazo madina hatta qadama nafar min ahli cikin yan gidan mu sai suka tafi madina suka je madina yanzu kenan ya sauji labari shine yace eh fa qultu hina ce musu ma fa'ala hadha ar-rajul ladhi qadama hina wannan mutumin da aka ce ya hijira madina wani hali yake ciki a musu yake tambayar gidansu me wani hali yake ciki faƙalu annasu ilayya sira'un wa qad arada qawmu qatalahu falam yastati'u dhalik yanzu kenan an yi hayan badar an kare suka ce ai suka ce mishi ai wannan mutumin mutane he zuwa aiki ana shiga kun he zuwa aiki ana shiga addinin shi ƴan uwan shi sun so su kashe shi ba samu dama ba kenan ya bayyana kenan abinda annabi ce mishi in shi ya bani tun yanzu kenan ya zo madina har ana zo ana tayi ana ta shiga an ta shiga an zo kashe ba kashe shi ba kenan za a biya zamana kan haka ne yace faqadimtu madina da kaina na zo madina fa dakhaltu alayhi na shigo wajen annabi fa qultu nace mishi ya rasulullah a ta'rifuni ya manzo Allah ka san ni qala na'am anta allazi laƙaitani bi makka kai ne ka iske ni a makka ko? eh ya gane shi ƙara faƙulutu ya rasu da to anan da anan kwanan fita insha Allah an ga karatun faƙatun isa yi matasa insha Allah ka anan bikin ya gane shi kurin a takaici Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh